من الشيطان الرجيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وضع- وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولا- وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah wanda gashi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ɗora tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallah ta la'asar yau gashi da iko Allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau shi ne ini na goma sha biyar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga wata na uku miladiyar isa ɗan maryam dubu biyu da ishirin da hudu da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci jiya mun kai ƙarshen suratul anfal yanzu na za mu tashi makwamciyarta suratu bara'a wanda wannan sura sura ce madaniya tana da ayoyi 129 za mu ga abin suke karantarwa shine irin abin da surorin madina suke karantarwa abin da shahin shari'a dokoki hukumce-hukumce na shari'a ta ubangiji ko musamman za su karkatar da akala ga abin da ya shahi yaƙi na tabuka wanda wannan gazuwar tabuka yana ɗaya daga cikin yaƙoƙi wanda suke shahararru daga cikin yaƙoƙin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda an yi shi lokaci mai tsananin zafi kuma yanki mai tsananin nisa yanki na rumawa kuma allah ya jarabe mummunai daidai lokacin da ake neman abinci ruwa shallo kuma ga abincin gona ya kai duk wani mai sharɗan abinci ya kai ana da buƙatar abinci ana da buƙatar inuwa a zo a zamna cikin sharra a sha inuwa to kuma ga yakin ta buka za a ta yi kuma tafiya mai ɗan kara nisa to haka za mu gani sahabbai sun kafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sura lokacin da annabi ya komo daga wannan kasuwa ta tabuka wannan lokaci allah saukan mu annabi ita imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga bara dan azib ya ce anna akhira suratan nazalat suratu bara'a ƙarshen sura ta sauka ga annabi ita ce wannan sura suratu bara'a Allah ya sauka ma annabi ita bayan sun dawo daga yaƙi na tabuka sai annabi ya tura sayyidina abubakar ya isar da saƙon wannan sura ga taro na mushrikai kuma daidai lokacin aiki hajji annabi ce abubakar ya taya shirantar da wannan saƙon ubangiji kamar yadda zamu gani bayan abubakar ya tafi sai annabi ya tura sayyidina ali baya gare shi domin ya kama mai isar da sakon ubangiji kuma abin mamaki wannan sura za mu ga farkonta ba bismillah abin da abbas gwanin tafsirin nan masana alkur'ani ya tambayi sayarna ali yake sayarna ali yana gabansa yayan shi ne yace ya tambayi sayyidina ali lima lam yuktab fi bara'at bismillahir rahmanir rahim dami wannan suratu bara'a ba rubuta mata bismillah ba abla da abbas ya tambayi sayyidina ali sayyidina ali sai faɗa gare shi yace li'anna bismillahir rahmanir rahim amanun yadda bismillah ai tana bayani akan aminci wa bara'atu nazalat bis-sayfi ita ko wannan sura ta sabka ne tana bayani akan takubba ina aminci kuma sufyan bin uyayna yace abinda sa ba suna mu wannan sura ba a sayya mata bismillahir rahmanir rahim abinda sa ba suna mata ba saboda bismillah amana ce wannan sura kuma ta sabka ne akan sha'anin munafiqai da kuma sha'anin takobi ta sabka akan sha'anin munafiqai da kuma sha'anin takobi babu aminci kenan bala tana ayi bismillah to kuma haka annabi ya karanta ta ga sahabbai ba tare da bismillah ba haka annabi ya karanta ta ba tare da bismillah ba wasu maluma suna cewa abin da saba rubuta mata bismillah ba saboda da suratul anfal suratul anfal da ita wannan sura guda ce ba gaskiya wannan bayani yana da rauni dangane da zantukan maluma shi dai ba a sanya mata bismillah saboda wannan illa na babu aminci akan sha'anin munafikai babu aminci akan sha'anin takubba shi sai Allah ya bai sanya mata bismillah ba to wannan sura ita da kanta za ta yi bayanin kanta daga da abin da shahi wannan ya koka kuma mu sani wannan sura malam malama tafsiri wasu daga cikinsu suna ba da sunaye daidai har sunaye goma sha hudu sunaye daidai har sunaye goma sha hudu banda siffofi kusan suna daban siffa daban kamar siffa suna kira da suratul fadiha ta ce fadiha mai kulmatarwa kamar yadda bara abin azim ya ce tilkal fadiha ai wannan sura abinda muke kiranta fadiha mai kumetarwa mai kumetarwa mai tona asiri mai tona asiri yadda saboda ma zala yanzilu minha wa minhum wa minhum bata gushe ba cikin ta Allah na saukar da ayoyi Allah na faɗin wa minhum wa minhum daga cikin munafikai akwai mai siffa kaza daga cikin su akwai mai siffa kaza hatta khifna Allah ta da'u minhum ahada yace sai da mun kazaci ba za ta bar kowa ba duk wani abu da ka dan koyi kana aikata sai ta ci wa minhum daga cikin su da akwai masu kaza yace shi da suke kiranta ya tona asiri tona asiri a cikin ta to Allah ta tawo mana asiri to har ba sura Allah ya ce
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين Mm.
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله
Mm.
وأن الله مخزي الكافرين To wannan sura maluman tafsiri kamar da muka bayani jiya irin yadda kuke ganin kahare suke tawalwala alƙawalinsu da an yi alƙawalin su su walwala alƙawali kamar da yadda bayani ya gabata jiya to sun ce sanadiyar saukar da wannan sura duk wurin da annabi yake alƙawali da su sai aka samu da yawa daga cikin suna taurola alƙawalla suna taurola alƙawalla to sai Allah ya saukar da wannan sura ya bayyana ya tsora annabi ga akan tsarin da ta yi a kansu duk wanda kake jin tsoron zai warware alƙawarinsa to ga yadda ya kamata ka tafi da shi ka bayyana mai ka gano abin da yake nufi to shi ne sai Allah ya saukar da ita farko dai Allah ce bara'atun min Allah bara'a barranka mun san barranka barranka ya tabbata ga Allah da kuma manzon Allah ila allazina ahadtu zuwa ga waɗannan wanda ahadtu annabi kuka alƙawli da su min al-mushrikin daga cikin mushrikai barranka ta tabbata ba su ba Allah ba su ba annabi Allah ayi baran baran duk wanda sun fi alkawalin nan duk wanda kun kulla alkawari da su to a shelanta musu ayi baram-baram ayi baram-baram don su sani su san cikin yadda ake sai Allah ya yi tekon fasihu fil ardi da haka an ba su garanti yanzu suna da dama su ta kai kawo zuwa wani lokaci Allah ya ce fasihu fil ardi su yi yawo bisa falkasa duk yadda suke so su yawata arba'ata ashhurin bakin tsawon wata hudu yadda mun fahimta yamma barambar ai ne barambar kenan yanzu in an yi alkawari ne an tsaye da hukun yanki yanzu an koma babu wani alkawari amma yau za a fara ya- yaƙi da su yau za a fara yaƙar su an ba su garanti da nan zuwa wata hudu duk abin da masu ke su in su sauke su yi shirki masu tuba kuma su tuba bakin dai wata hudu ne baki wata hudu shi yasa Allah ta fasihu fil ardi su yi yawo bisa bankasa su ta kai kawo arba'ata ashhur wata hudu to daga nan wa alamu Allah ta ku sani annakum ghayru mu'jizillah ba za ku bawo ubangiji ba duk inda kun kuwa duk lungun da kun shiga duk irin shirin da kun kai ba za ku bawo ubangiji ba wa anna Allah mukhzil kafirin kuma Allah wanda zai tozartar da kafirai ne zai tozartar da su zai kuma da su Allah ya ce a bayyana musu wannan من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله
sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar ya kasance amir shugaba jagora na aikin hajji wannan shekara shi yasa wannan ɗaya ne daga cikin manyan manyan dalilai masu karantar da cewa baya annabi ba wanda ya cancanci ya jagoranci al'umma sai abubakar don gashi to annabi na raye ya sai ya shi wakilci al'umma wajen aikin hajji duk abin da ya shahi aikin hajji karantar da su jagorantar da su abubakar ya ɗaya jagorance su to kuma ga sako daga Allah ya kai ya isar da sakon nan na Allah annabi ya tura sayyidina abubakar ga sakon yadda yake Allah ya ce wa azanu min Allah sanarwa daga Allah wa rasulihi da manzan Allah ilan nasu zuwa ga mutane wata sanarwa ce ga ta yawmal hajjil akbar a ranar aiki hajji babba wasu rana aiki hajji babba a ranar babbar sallah kusan wannan rana ita ce ranar da alhazai suke ƙara aiki hajji sai wanda ya jinkirta tawafi na ifaba amma duk wani aiki ran nan ne ake kare shi dawon duk alhazai an yi sammako an yi fahimina an zo mina da zuwa daga aiki da za su za su yi jiho da sun kare jiho sai a zaka a yi yanka a yanke hadaya da an yanke hadaya sai a yi aski a ɗaya aka ahe a yi saisaye daga nan ko ba abin da ya rage shi kenan sai tsawaful ifada to da mutum ya tsawaful ifada shi kenan komai ya kada aiki ne ya kada aiki shi ya kare in ma iyali ne zo da su halatta mai kusance su amma da a kaddara kayan shiwa kayan yanke hadaya kayan aski kayan daidai aka he in dai ba ka yi tsawafin nan ba saboda shi ne rukuni na ƙarshe rukuni ne in ba aiki babu aiki har shi to ga idan mutum ya jinkirta shi bai yi shi ba ya yi zaman ne na mina sai bayan ya tsara kwanakin mina yadda ya yi dawafi shikenan amma in bai yi wannan dawafi ba to laushi mata shi ba tare da gare shi ba dan akwai saro aiki dan da mafahimta amma in yadda ya makka yadda ya makka yi dawafi ya komo kamar da sarwa suke yi a ranar taron sallah ake ta yau da wafi a ta a koma a koma mina nan mina kuma akwai inukan da shari'a ta shar'anta a zamna nan mina ɗaya da sallah biyu da sallah har uku da sallah wanda ya tsaya irin na uku yayi ya kyauta wanda ta irin na biyu yayi shine Allah ya ce faman ta ajala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa abinda Allah yake so ujin tsoransa wanda ya iri uku wanda ya iri biyu nan mina duka dai babu illa to kun ga inuka ne wanda ake tunko su dukkanin alhazai dukkanin alhazai suna nan babu inda za ka kana nan mina sai wani wata su wada wafin nan su komo to kaga tsakanin nan mina da makka duka mutane su yi tunko su ana nan to sai Allah ce kuma wannan ranaku za a shela wannan ranaku ne za a bayyanar da wannan sanarwa ta ubangiji shine yawmal hajjil akbar a ranar babba yake hajji mun da aka hantar da su annallaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu Allah da manzan Allah sun barranta da dukkan wanda yake mushriki sai ga sayyidina Abubakar baya annabi ya turo shi sai annabi ya karo sayyidina Ali ya ce sai ka kama mishi saboda iya shela ya shela ya da shi kago ka karba ka kama mishi kuma shelan nan saƙon da take isarwa saƙo ne guda hudu shi ne ma da yace baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abubakar yana shugaba aikin haji summa atba'ahu aliyan sai bai mai da sayyidina ali domin ya karantar da mutane abubakar gashi ya tashi yayi shela yayi shela yana zaunawa faqama aliyu shi ma sayyidina ali ya tsayo fanada fil nas yayin shela a cikin mutane bi arba'in da saƙo hudu na farko yadda jama'a ku sani Allah ya ƙarufa albaitul harama ba'da al'ami mushrikun daga yanzu nan daga wannan shekara bai ka babu wanda bai ƙara kusanto wannan daki na Allah yana mushriki ku sani saboda kowa shi nan ku sa abin mamaki aikin hajjin da ake yi haka ake haifar da makka aikin hajjin da ake yi da mushrikai da musulmi duk sun kusu da ake dukkan ma yake ku kuna talbiya ku kamar da mun kai bayani jiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka kuna yi su ko suna irin tasu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharika lahu wa laka tamliku huwa ma malaka kuna yi suna yi wasu ma zin dinna ku ganin su ba abin da sha musu kai na abin da sha musu kai to sako na hukunci nan daga wannan shekara ba wanda zai ƙara zawa bakin wannan ɗaki yana mushriki sako na biyu wa Allah ya kofa bil baiti uriyanu daga yanzu nan ba wanda zai ƙara kewaye ɗakin ganin Allah yana zindiri ko suna shi duk wanda ya ƙara tsawafi wannan ɗaki yana zir sako na uku wa annahu la yadkhulu jannata illa muslimun ku sani sako daga Allah kuna cewa aljanna kuma ta ku ce ba mai shiga aljanna Allah sai musulmi banda kafiri banda mushriki sako na hudu man kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muddatun fa ajruhu ila muddati duk wanda yake da alƙawali tsakanin shi da annabi to wannan alƙawalin nasa an yankirta mai ila muddati zuwa ga lokacin da aka diba mishi sako na hudu na bayan na ƙarshe wallahu bari'un minal mushrikina wa rasuluhu ku sani Allah da manzan Allah sun barranka da dukkan wanda yake mushriki wallahi wannan shela haka sayyidina abubakar da sayyidina ali sun ka kayyanta babu tsatsautawa ba dare ba rana in sayyidina abubakar yayin ya gaji sayyidina ali ya kama yayin yayi sai ya gaji sanda ya ga sakon kowa ya yi shi ya ji shi kuma daga nan in sun koma ƙasa su kowa shi waɗa mu dangi ne daga yanzu akwai matsala zan ta a zo ɗakin Allah ana mushriki babu an ƙari to shi ne ma'azanu min Allah wa rasuli ila nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuli Allah ce fa in tubtum amma hadda abinda hadda za ku tuba daga shirka da kuke yi da a ce za ku tuba daga kafircin ku daga shirka da kuke yi kai fa huwa khairul lakum ya alkhairi gare ku ya ce ku tuba da ya alkhairi gare ku da ka kace alkhairi ko shiga cikin musulmi wa in tawallaytum amma idan kun ka juya daga wannan abin da ake shelanta muku fa alamu to ku sani annakum ghayru mujizillah ba za ku bayi ubangiji ba ba za ku bayi Allah ba wa bashiril ladina kafaru Allah ya ce kai bushara ga wanda suke kafirai bi azabin ali da azaba mai radadi sai Allah ya istinadi
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
wannan aya ta tana karantar da mu da Allah ya bara ya yi bara'a ya baranta ga wanda suke mushrikai duk wanda an kai alƙawalla da su an kai bara'a da su ashe ba dukkanin su bane Allah ya istisnai akwai waɗanda suke kiyaye alƙawari to su masu kiyaye alƙawari za mu ga Allah ya ce a kiyaye alƙawarin su su kar a walwale to shi ne Allah ya ce illal ladina ahadtum min al mushrikina sai waɗanda gumin munai kun ka kulla alƙawari da su daga cikin mushrikai da kun ka kulla alƙawari da su sun malam yanqusu kum shay'an sun malam yanqusu kum shay'an sannan ba su tauye muku komai ba cikin alƙawarin da kun kai da su a bana gaba kuma walam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani ɗaya ba akan ku su ga wani canzan yakin ku su kama musu su kama mai su ba su yi wannan ba to irin wannan Allah ce fa atimmu ilaihim ahadahu to su kan ku cike musu alƙawullan su ila muddatihim zuwa ga lokacin da suka diba in sun ce alƙawari ne tsakanin ku da su ba a yaƙi a aje wutar yaƙi tsawon shekara ku cike musu wannan in sun ce shekara biyu ku cike musu su kan tun da ba su warware alƙawari ba ba abin da sun ka tawaye ba su taimaki wani ɗaya akan ku ba na shi yaƙe ku to Allah ce irin wannan ku cike musu alƙawarin zuwa ga lokacin da suka diba saboda inna Allah yuhibbul muttaqi duk masu jin tsoron Allah Allah na son su to wadannan da aka ba wata hudu ba
fa idza salaha al ashhur al hurum faqtul al mushrikin haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsurun حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
Allah ta fa'idan salakal ashhurul hurum yayin da waɗancan watanni hudu sun ka gabata sun ka shuɗe lokaci yayi kar ku manta tun yaushe ne lisan zai fara tun babbar sallah lisan zai fara to bayan babbar sallah har zuwa wata hudu watan nan dai hudu da Allah ya ce an ba su garanti su kai su kawo to shi da Allah ta fa idan salaha al ashhurul hurum yayin da wannan watanni hudu sun ka shuɗe to yanzu me abin nan an an saki hannayenku an bude muku kofar ko musulmi faqatul mushrikina an ba ku dama ku yaƙi mushrikai ku karkashe su har su wajattumu duk inda kuka haɗu su duk inda kuka haɗu su ku karkashe su Allah ce wa khuzuhum ku kama su wa hasuruhum ku kewaye su ku zagaye su kar ku ba su shakar Allah ce wa qa'udu lahum kullu marsad duk wata madakata inda za ku takun su ku kama su Allah ce ku zaune wannan wuri ku zaune musu duk wata madakata da nemi sun sabi Allah sun kasance ma Allah shirki suke ma Allah su ma alamu shakar saboda su yi wa Allah tawaye Allah da ya halice su Allah ya ce fa in tabu amma da idan suka tuba wa aqamu sala sun ka tsayar da sallah wa atu zakka sun ka bada zakka fa khallu sabilahum ku kyala hayyarsu ku bar su saboda fa ikhwanukum fi dini wa nuri sun zan yan uku na addini inna ma gafur rahim Allah mai gafara ne mai jin gai duk abin da suka na kayan na shirka al-islam yajibu ma qabla at-tawbah yajibu ma qabla da an musulmi da shikenan an komo kuma ayyuka na lalata sun komo na kwarai Allah ya bi da su sun canza sun da na kwarai Allahu akbar na'am وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون يقولون هو القارئ الدين المسلمين wannan kahirai da Allah ya ce a yaƙa to ga kaddara wani daga cikinsu a samu wani kahiri ya zaka zuwa ga musulmi ya ce da Allah wani ina neman kariya gare ka ina son ka amintar da ni ƙasar ku an hana mana shigarta an hana mana zuwa garinku ina son ka bani kariya zan zo garinku amma da sunanka ka bani kariya ba mamaki yanzu cikin ku ga yadda kuke mu'amala in mu'amala ku ta burga ni addinin ku ya burga ni ya shiga in kuma addinin ku ya burga ni ba in dai lokaci yayi sai in tawo ta garin mu to da ce wani kayari zai maka haka dole ka karba dole kuma ka yarda kuma in ka zo cikin yan uwanka musulmi ka bayyana musu wannan bawan Allah zai zamna ne ƙarshen kulawa ta ƙarshen amana ta kar wanda tabe shi kar wanda shiga hakin shi kun babu wanda tabe shi kuma ta rubu da ta mu'amala ga duk abin da kuke yi in addinin ku ya burga shi shiga in bai burga ku ba in bai burga shi ba ya kama hanyar ta shi kai kai kai ma za ka kai ne zuwa garin su ka ba shi kariya lalaka riba addinin mu to shine Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikina na'am da a ce wani ɗaya daga cikin abin da mushrikai istajaraka yan nemi kariyarka shine istajaraka yan nemi kariyarka Allah ya ce fa ajirhu ka bashi kariya ya so ya zauna tare ku ya ga duk inda kuke mu'amala Allah ya ce hatta yasma'a kalam Allah sai ya ji maganar ubangiji ma'ana sai ya ji qur'ani yanda kuke karatu addini yanda kuke karanta alqur'ani yanda kuke mu'amala to zai da ya saurara ya saurara ya ji maganar ubangiji kuma abin bai gamsar da shi ba Allah ta sun ma abaliguhu sannan kai da kattowa da shi kai da yake kasan kulawarka ku da yake kasan kulawarku abaliguhu ma'amanahu za ku kai shi tiriyan tiriyan sai inda yake da aminci za ku kai shi sai garin sai garin su saboda zan wuce mata ta haka ba mamaki wani cikin musulmi bai san yana kasan kula wani wani daga cikin ku ba sai shi dan mai illa shi dan mai hari yace ga kan raga da Allah tuni irin wannan su kashe su shin kuna kasa kula ka ne sai Allah ta summa abalighu ma amanahu ka kai shi can ma amanahu inda yake da aminci sai ka sai ka kashe bakin kasar su sai ka komo ka Allah ce mi zalika bi annahum qawm la ya'lamun saboda mutane wanda ba san Allah ba ba san hakika na yadda Allah yake ba ba san addinin Allah yadda yake ba amma in aka zamnar da shi sai ya gano a shi addinin haka ne yake ya gani shi yasa da yawa wasu da haka ne suke shiga addinin musulunci ku diba su mama wanda annabi ya tura saƙo zuwa gare ya tura ya aike zuwa gare shi ya kama ya aiki annabi ya kashe su annabi ya ce masahabai duk inda kun ga su mama ku kamo min shi ko da rai ne ko mata ce ku kame shi saboda wannan babban lami ne a tura wakili ka kashe shi wannan walakanci ne ko ba ko ba cikin shari'a addinin musulunci ba duniya ya zama wannan da rai na akwai ne hankali ciki ya ka dan sako ya kai ma sako daga ƙasa kaza kawai ka kama shi kashe shi kenan ka daina wannan kasar ka nuna su ba wani abu ne to sabai ku suna cikin yawo sai ga su mama shi da tawaga ta yi ya to zai aiki hajji wannan na jahiliya iri yadda suke yi sun ka kama sun kai ma annabi shi annabi ce ku daure shi da gimshiki na masallaci cikin masallaci an daure shi hikima wannan domin annabi domin ya ga yadda su annabi suke mu'amala babban kahiri ne shugaba ne cikin kabilarsu shugaba ne an ka ɗaure shi annabi ce kuma a rika kama abinci da dare da rana da sahi da gina annabi ake kama abinci annabi zaka ce su mama ya kaga ga ka ga hannu ya kamata a yi maka kuma annabi tabbas haka ne ni mai lahi ne saboda na kashe mutanenka na tantance a kashe ni in kashe na kai na cancanta amma kuma ya min kai daman duniya ta san ka ɗabi'a kake nan yahewa mai yahewa ɗabi'a kace annabi shi dariya sai a yi sallah ya karanta da safa ya taya ta kuma annabi ya ƙara shigowa masallaci ya ƙara zuwa wuri ne a ga su mama magana ta tare annabi ke bayyana mai kuma shi ma ya tsaki waɗa ma annabi sai da ya kwana uku da wuri har ke ya ganda musulmi ke mu'amala sai annabi ya ce a sake shi Allah ba wa Allah nan bai hita Madina ba ya komo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah saboda mu'amala mai kyau amma yanzu abin bakin ciki da a ce kahiri mu'amala mutane dibi ya shiga addinin musulunci ka Allah sai yanda Allah yi wanda mu ga mu kura wa mu muna so mu ji kanmu balantana an kawo wani cikin mu Allah mu ji tsoron Allah wallahi wallahi ba da'awa ba ce kawai ke shigar da mutum addinin musulunci wallahi mu'amala ɗabi'a mu'amalan mu sai ta shigar da cikin addinin musulunci wallahi mu'amalan mu ɗabi'an mu Allah kwanan nan kusan kama azumin nan ina ga azumin wuce hudu ko biyar wata da mai ta kira wani wata babban mace ta wallahi ta ce nan ba za ta an ka ba ta wata kirista a ƙasa gare ta kirista malam tana ƙasa gare ta ta ce yanzu kuma tana son ta shiga addinin musulunci a ana kamata a yi ina na kamata kai ta ta musulunta na ta ai shi musulmi duk wanda yake nufin ya shiga addinin musulunci kowane musulmi na jagoranta shi ba sai fitar da wajen wani liman ba ba sai fitar da wani ba sai dai mai da kalmar la ilaha illallah nace shi musulunci ko da mutum shi ɗaya ne Allah ya tusa imani cikin zuciya ta bai cewa sai ya zo wajen wasu ya musulunta shi dai karan kai ne wanda kalmar la ilaha illallah ya zama musulmi har ga Allah saboda ba a shekiri yanzu mun ce ki kai ka wajen wani malami kin sai ka tantan ta mutu saboda Allah kenan kowane musulmi yana iya musuluntar da musulmi yana yana iya musuluntar da kayani babu inda aka sai an kashe wajen wani liman ko wajen wani sarki kai musulmi ne ka hurta mai kalmar la ilaha illallah ya faɗi kalmar la ilaha illallah mace mata kuma bai wannan bai wa Allah rahama ce Allah ya miki nace tun da tana ƙasa gare ki nace da Allah zai rika rangwamta mata da annabi yace bai dace ba ko na rike da bayo Allah bayo musulmi sun musulunta kuma ku rika tilasta musu irin yadda kuke dora musu da kar ku yi haka ku rangwamta mu da yanzu tun zai yan uwanku tace Allah da ku haka za a yi malam tace kuma alhamdulillah ni almajirata ina karatu nace to ita koya mata addini ita koya mata addini don ta ƙara gamsuwa ta san da addinin musulunci ashe to wallahi mu'amala mai kyau malam ita ke sai yanzu ka ga yanzu wannan baiwa Allah inda tana musguna mata da sun tafi addinin ba ta shawo ta duba wata azumi kuma ta ce za ta baki azumi kaga ita ma ta haro daga sama kenan ma cikin wuyan ma to da Allah in ba inda ba ta mata mu'amala mai kyau tana musulunta ka gani yanzu da yawa musulmi za ga da yawa akwai arna ƙasa gare su amma ba su yi musu mu'amala mai kyau ai ya kamata in arni yana ƙasa gare ka wanda ba musulmi ba kuma bari kiyaye da kai ba irin makiya ba ne sun yarda su yaran ku ne suna ta kwadugo tare da ku to ku ta kyautata musu ku ta musu mu'amala mai kyau har su shiga wannan addinin musulunci in mutum guda ya shiga addinin ta sanadiyyar ka ai ya yi dukiyar da ke gare ka ya yi wuce take gare ka kamishin addinin kawai mutum ya fahimci addinin ta kasa gare ka to za mu gyara mu'amalan mu wallahi ba mamaki ba malami kake ba ba ka da'awa amma da mu'amalar ka mai kyau sai ka jawo su ga addinin musulunci saboda ba malum ba kawai ke musuluntar da mutum mu'amala ɗabi'a mai kyau sai ta samu sai zama musulunci kadiba lokacin da Allah ya ba annabi manzanci duk mayyan-mayyan sahabban ga yawa daga cikinsu wanda aka yawa bushara da aljanna wallah duk ta sandi sai na abubakar sun ka musulunta ba gaba annabi sun ka musulunta ba ta sandi abubakar ne kaga sai na usman da kai ne sai na usman dai sai na usman ta hannun sai na abubakar ne ya musulunta az-zubair bin awwam tabbashi annabi ne amma da hannun abubakar ne ya musulunta sa'ad bin abi waqas da hannun abubakar ne ya musulunta talhat bin ubaydullah da hannun abubakar sun ka musulunta jumlan sabbai ne wanda aka ma albishi da aljanna tun su a duniya inda abu kai bai da mu'amala kwarai ana samu haka ashe mu zama masu mu'amala kwarai wallahi sai ga wasu kawai ta addinin mu na musulunci amma din yadda muke yin ga inda ɗabi'an mu ne wasu za su fahimta addinin musulunci ko mun kumiya na mun kumiya Allah ka gyara halayen mu Allah ka gyara halayen mu to shine Allah ya tsumma abdagu ma amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun na'am
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
Allah ta kaifa yakunu lil mushrikeena ahadun inda Allah ta kara za a kasance zai kasance a samu ga mushrikai kiyaye alƙawarin su da Allah wa rasulihi ko inda rasuli ko inda annabin Allah ma'ana a samu musulmi sun kiyaye alƙawari a wurin Allah ko annabin Allah a samu ma'ana sun kiyaye mushrikai nake so in ce Allah ya ce ta ƙara a samu shirkai su kasance masu kiyaye alƙawarin su inda ubangijin su ko wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba za a samu ba mana kuma Allah ya kore ta ƙara za a samu alƙawari alƙawarin Allah wanda mushrikai za su riƙe ko na annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sai Allah ya ce illal ladina ahatum kaga da yaro Allah ya tsina yi ba dukkanin su ba Allah ya ce illal ladina ahatum sai wannan wanda kun ka alƙawari da su inda al-masjidil haram a wurin masallaci mai alburma wasu su ne ƙurin shawa sulhu hudaybiya da an kai da sun ce wa annabi ba za ka binnan ba za ka yi umara ba wannan shekara sai wata shekara an ka da shisheniya to sun yi Allah ce in ban da su kenan su suna iya kiyaye alƙawarin su ibn isaq ya ce da kuma wata kabila ta bani bakar su ma sun shiga cikin wannan sulhu da an kai da ƙurin shawa su ma sun shigo cikin wannan sulhu kuma sun ka an kai alƙawari kuma su ma sun cika alƙawari to shine Allah ya ce illal ladina ahadtum in wanda wannan sun kai kun kai alƙawari da su inda abin nan inda masjidil haram a wurin masallaci mai alhurma to Allah ya ce fa mastaqamu lakum mastaqad sun ka kiyaye alƙawarin su da ku sun ka kiyaye Allah ya ce fastaqimu lahum kuma ku cike musu mastaqad sun kiyaye alƙawari to ku cike musu alƙawarin nasu Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoronsa na'am كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأقوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
Allah ya ci gaba yana kore ma annabi alƙawallan mushrikai Allah ya ce kai ba ta kaka wa iya zaharu alaikum waɗanda da za su samu iko a kan ku da za su samu cin nasara a kan ku su kama ku la yarqubu fikum illan ba za su diba ma wata dangantaka take take tsakanin ku ba. ta da cewa ce ilmun shine kamar ahadu kowane irin alƙawari ba za su diba ba wala gumma ba wani alƙawari ba wani mutuncin za su diba tsakanin ku da su kai da sun samu iko a kanku ba su diba ba dangantaka ba su diba ma kowane irin alƙawari saba alƙawari za su yi Allah ya ce yurguna kun biya fawahe suna yarda muku ne ku yarda da su da bakunan su bakunan su ne raɗan ɗan don ku yarda da su abin don ku yarda da su amma wata a baku logohun sun ce su sun ki abin da baki ke faɗi zuciya ba ta yarda ba. Munafikai ne Allah ya ce wa aktaruhum fasiqun mafiyan su fasikai ne Allah ka kare mu na'am اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah ya ce wannan munafikai ba ishtaro bi ayatin Allah thamanan qalilan sun sayar da ayoyin Allah da amfani na duniya kaɗan ne mana sun koya gaskiya saboda duniya sun koya gaskiya saboda matsayi da suke kwaɗai Allah ya ce wa saddu an sabili kuma sun kange daga hanyar Allah sun san gaskiya sun sa abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne sun sa sun sa annabi manzo ne na Allah amma idan sun ga kewaya inda suke ganin za a ba su matsayi za a ba su abin da suke so sai su koyi abin da za a tambaye su dangane da annabi don su biya bukatar wasu sai su nuna a'a ba haka ba ne babu labari da cikin littattafansu ko ko mutum nan mu muke ta da shi abin da yake wani ba haka ba ne ƙarya ne duk da yawan su su kange mutane daga hayya Allah shi aikata wasu ke yi Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malun ya yi nuni abin da suke aikatawa نعم
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون Allah da ya sake maimaitawa domin mummune su tsara kiyayewa a kansu. Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wallahi Allah ya ce ba su ribawa ba su dibawa ga mummuni illa wata dangantaka ba su diba ba dangantaka da ke take tattare su ko da dangin su ne ko da makwabtan su ne ko da sarkunan su ne Allah ya ce ba su diba ma wannan wala zimma ko wani alkawari da za'a ba abin da suke diba ga mummuni ba su kauna mummuni Allah ya ce wa ulaika humul mu'tadun wannan su ne masu ketare iyaka su ne masu ketare iyaka ai bana wada man kahiri malam in dai ba Allah ya tusa iman cikin zuciya ta ba ba ya saurara maka Abu Sufyan ba dan da Allah ya fantar da shi addinin musulunci ba kadiba duk yakokin da ake ba shine shugaban yaji ba kuma da mata abin nan da ya ta tana gida annabi ya ta tana gida annabi sarki annabi ne amma kadiba gani amma da Allah ya fantar da shi addinin musulunci kaga sai kuma yana da dawa abin da ya faru kenan ba imani Allah tusa cikin zuciyar mutum ba bai diba mu da zartaka bai diba masa rakuta Allah ka kare mu na'am
fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ihwanukum fid din gaskiya ne wa nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun Allah ce fa in tabu har idan sun ka tuba su wannan mushrikai da munafiqansu wa qamu sala suka tsayar da sallah wa atu zakka suka bada zakar dukiyarsu Allah ya ce fa ikhwanukum fid din ɗan uwanku ne a cikin addini kun za a bada Allah ya ce wal fusilul ayat muna tarrabe wa ayoyi jaki jaki sai dai mutane sun gamsu sun fahimtu su gano ubangiji da halice su su gano mahimmancin addinin musulunci su gano ashe duk abin da mutum ya rika in ba addinin musulunci bane aikin banza ne wallahi duk matsayin da Allah ba mutum duk matsayi a ce kai ne shugaban kasa duk matsayin da Allah ba ka in ba ka fahimci addinin musulunci ba wallahi har da ka fahimce shi sai ka gano ashe da daji na kike taba wuta ba ku riba ba gon bilkis da Allah mallaka mata kasar sabai ita ce shugaba amma ya Allah da tun fahimci addinin musulunci ƙada ce ita da kanta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin ashe da duka zalunta kaina ne ni ashe da duk rayuwar da na faga maya ce shirme ce kawai ashe ga inda aminci yake ga inda daɗi yake ga inda daraja take tana nake addinin musulunci Allah ka ƙara tusa imanin cikin zuciyoyinmu da shi ne Allah ke karantar da mu wani fasirin ayata da ƙaunin ya alamu na'am wa inna ka ko almana min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu akimmatal kufr إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Allah ya ce wa in laka zo aymanahum har idan sun kawo da alƙawarin su da sun kai da ku min ba da ahadihim bayan sun kulla wannan alƙawari an kulla alƙawari da su wa ba'aru fi dinikum suka koma suka a cikin addinin ku suna dariya addinin ku suna habanci suna dariya Allah ya ce to fa qatilu a'immatal kufr Allah ba ku dama ku yaki jagororin kafirci ku yaki shugabannin kafirci annahum la imana lahum saboda babu amin tattare su babu alƙawari tare su Allah ya ce da Allahu yantahun domin su hannu aka abin da suke yi idan aka fatattake su an ka yaƙe su to izgalin da suke da su bari na'am ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة gaskiya ne أتخشونهم la فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Allah ya ce ala tuqatiluna qauman yakafu aymanahum yanzu shin ba za ku yaƙi waɗannan da sun ka walwale alƙawallan su ba wanda ku yi alƙawalin sun ka walwale shin ba za ku yaƙe su ba wa hammu bi ikhrajir rasul wanda sun ka himmantu na su ga sun kori annabi da garin makka ba mun gani ba jiya ko shekaran jiya Allah ya ce wa hum bada'ukum awwala marra yaƙin da ma sun ka yaƙe kun ka abin da yaƙin da kun ka tsakaninku da su su ne farkon sun ka fara yaƙauka saboda sun ka to zuwa yakin badar da abu su fiya zai ce musu koma ya samu hanya ya tsere da sun ka ce sun ce a su za su tsaye annabi muhammad da ne ya ke to bari ne amma su da min da ni sun tsaye da min yaki kaga wahum bada uku awwala marra su ne wanda sun ka fara yaka ko warkon fare Allah ya ce a tafa shawarahum yanzu shin tsoron su za ku yi tsoron ka yanzu za ku yi la ba mu tsoron su Allah Allah ya ce wallahu ahqqu an takhshahu Allah shine ya tantanta ku tsorace shi in kuntum mu'mini in je kun kasance mu'mini Mm, wasu ce in kin nan ma'ana izini izlan ma'ana iz kuntum mu'minina ta yadda kun kasance mu'mini mun fahimta ko ta yadda kun kasance mu'mini kenan haro haro Allah ya tabbatar mi imanin na akan su mu'mini na'am قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصر علي وينصركم عليهم Mm.
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين bayan wannan وَإِنَّ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
Allah ce katiruhum ku yaƙe su ku mummuni ku yaƙe su idan kun ka yaƙe su yu'adhibuhum Allahu bi aydikum Allah ne da kanshi zai azabtar da su da hannayenku kamar ta mabara mai ta izra mai ta kun yi kiwa ne amma abin Allah ne isar da shi to shi Allah ce ku yaƙa ku yaƙi ne Allah ku amma Allah ne ke azabtar da su da hannayenku Allah ya ce wa yukhzihim Allah ya walakantar da su wa yansurukum alaihim ya taimake ku akan su wa yashfi sudur qaumin mu'minin Allah ya warkar da zuciyoyin mummunai su shi daɗi na cewa an karkashe kafirai an tafiyar da su ba kafirai ba kayan jibi saban ƙasa Allah kuma ya ci gaba ƙara taukiri ya ce wa yuzhi ba ghayra qulubihim har da Allah ya tafiyar da kyashi da damuwa da bakin ciki wanda ke cikin zuciyoyin mummunai Allah ya ce wa ya tubu Allahu ala man yasha daga cikin su kafirai sai Allah ya karbi tubu wanda ga dama ba ma ko su musulmi ba mun gani fajiya da an ka yake su nan su Abbas duk ba su musulmi ba su Aqil duk ba su musulmi ba su Nawfal duk ba su musulmi ba da iradan su da yawa kaga ne kaga wa ya tubu Allahu ala man yasha kenan sai Allah ya karbi tubu wanda ya so wallahu alimun hakim Allah alimun masani ne hakimun gwani mai hikima nan ne bakwani insha Allah dare sai mu tashi am hasibtum an tuturaku abin da muka raka daidai Allah ban mulada kuskure Allah ya gafarta mana dai cikin zattoyin bayansa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da cikin halin kakalin Allah ka kama da dauki Allah ka kama da dauki Allah ka zama da mu lafiya cikin wannan kasar tamu da sauran kasashe na musulmi gaba daya ya Allah bayan ka masu mura addu'i ka ba mu Allah ka san su ka san bukatocin su mu da su Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka zama da mu lafiya cikin wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashe na musulmi gaba daya duk masu nufatar wannan ƙasa da shari da bala'i in ba shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka da shirin su gare su Allah ya uwa musulmi da ake azabtar da su Falastin da sauran ƙasashe na duniya Allah ka musu doki Allah ka musu doki Allah ka musu doki ya Allah marasa lafiya gida ko asibiti ko dashi Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ƙara mana kasance jari na bauta gare ka Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu wannan ibadu da muke Allah ka karba muna Allah ka karba muna Allah ka karba muna Allah ka karba muna yau mu abin da mu yi hasara wata ma'aikata da ke gare mu nan TV ta rasu tsohon kirki Allah ka sa ta huta Allah ka sa ta huta Allah ka sa ta huta Allah ka sa ta huta mu da muka sau Allah kyauta mu kuma mu Allah kyauta mu kuma mu Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين